أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا و... وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah wanda cikin hikimar shi ne da ikon shi da ƙaddarawa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na fiqh ala mazhabi Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala wanda muke cikin wannan littafi na risala da ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala idan ban manta ba ha'ilau muna cikin dai babin nan na aqida wanda shine haqqullah ala ibadihi haƙin Allah akan bayan shi wannan shi zai kasance darasi na tara insha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan jeran gen karatun nan a yau muna 19 ga watan Rajab shekara bakwai hijiriya wanda shi ne takwas ga watan ɗaya watan janvier 2026 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ɗora muka abin da yake shine daidai da aiki da shi muna cikin wannan babin ha'ilau kamar yadda muka yi bayani babi na farko wanda shine ne haƙƙin Allah akan bayan shi kuma shi babin nan za a gani muna tahiya irin tahiyan tahiyan hawainiya za a ce ko kunkuru a cikin wannan babin eh tahiyar ta ma ya hawainiya eh to dalilin da yasa shine babin ne mai sarƙaƙiya dole sai mun yi sharhi mu fahimta gaba ɗaya menene gundarin abin da ake nufi a cikin babin cikin taimakon Allah sai mun yi muhawala mu huddo masail masail da ke da kai cikin babin iya gwargwadon yadda Allah ya ba mu iko kun ga yau har muna cikin darasi na tara amma har yanzu ban mu da alamun fita daga cikin babin to Allah ba mu juriya yi da kuma gyarawa idan ban manta ba darasin da ya gabata mun tsaya zan mu tashi dai haɗilawa wa annas sa'a ko wancan karan akan shi ne muka fara ko ba mu yi da gaban wa'annan sa'ata a tiyatun larai ba fi ha wa'annan laha ya ba su manya mut. Cewa dai a sa'a al'amarin sa'a al'amarin kiyama, a tiyatun abu ne wanda tabbas yana zauwa, larai ba fi ha babu kwalokwalo babu kokonto a cikin shi, wa'annan laha ya ba su manya mut. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai tada wanda ya mutu. A wannan idan manta ba satin da ko kuma darasi na ƙarshe mun yi bayanin alamatu sa'atu sugura a gurguje ko? A gurguje alamomin kiyama wanda su ne ‘yan ƙanana, wanda yawa daga cikinsu sun bayyana kuma duk mun gansu. Haka ne ko? alamomin tashin kiyama tun daga aiko annab sallallahu alaihi wasallam suka fara bayyana alamomin tashin kiyama a gargashin hadisin da rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace bu'istu ana wa sa'a ka hataini haka zalika ga aya iqtarabatu sa'atu wa shaqqa al-qamar da kuma sauran hadisan da muka gani wannan hadisin dai shine dai insha Allah yau zan mu dan fassara shi bakin gulgulan yanda Allah subhanahu wataala ya ba mu iko shine hadisin wanda Huzaifatu bin Asaid ko radiyallahu ta'ala anhu ya bada labari cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghurfatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin daki ko aiki makanin alin wani yana sama da su su kuma suna kasa haka an gane ko fattala ilaina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle su ya zo ya gansu ya zo wurin nasu ko ya tsinkayo su an gane ko yace ma tafkurun akan me kuke hira menene kuke tattaunawa kan shi an gane ko na'am sai suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suna tattaunawa ne akan al'amarin mi kiyama fa akhbarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai yake ba su labarin cewa ai ba za ku taba ganin kiyama ta tashi ba sai ta gabace ta hatta yasbiquha wuqu ashar alamatin ayatin sai an samu wasu alamomi wasu ayoyi wasu manya-manyan ayoyi guda goma sun gabaci tashin kiyama daga cikin ayoyin nan to su ne alamomin nan su ne zan mushe da su a gurgushe insha Allah ganin cewa tun satin da ya gabata ake darasin da kenan sai a ce da su a gurgushe bidun tawassul fi sharh insha Allah wa in kan cewa dai za a yi bakin gurgudu Allah mana muwafaka daga cikin alamomin tashin kiyama manya wanda annabi ya zano wanda ya ce za su zo a lattatra za su zo kamar mi a shere tar yadda ka ji statara din nan tar kawai za su zo in wannan ya zo ba shi ma wannan zai afku ba shi ma wannan zai afku za a same su cikin lokaci kaɗan an gane ko a cikin alamomin nan shi ne ya yi mi ya zano bayanin mine ne duhan hayaki an gane ko shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari fartaqib yawma ta'ti sama bi duhanin mubin sama za ta turnike da wani hayaki mabayyani wanda zai lullube mutane gaba daya ya zo ya tukake ne ake ce mashi duk wani mara imani zai tukake shi sai hana shi lumfashi da kyau shi kuma mumuni wannan hayakin zai sa shi kamar ya ji wani dan abun mura ne haka ya zo ya wuce gare shi zai tukake sama zatarin caɓe gaba ɗaya da hayaki an gane ko wannan kenan kaga shine a cikin suratul dukan aya ta goma ko shine wannan hayakin da zai zo ya tinkake ya rihe sama gaba ɗaya ko ina ufuq kaga ko ina hayaki ne an gane ko wa in kana akwai aqwal bi a cikin tafsirin ayan nan akwai ibn mas'ud ne yace tuni ya riga ya wuce ko da quraishawa sai dai wanda ya karhi zai zo ne alamomi ne fartaƙin kuɗin dakata ku shinkirta ku saurara lokacin da sama za ta turnike da hayaki gashi na hayaki mabayyane ya ce ma kuma bayan haka daga cikin alamomin tashin kiyama dajjal me yasa aka sanya ma dajjal dajjal saboda mugun makaryaci ne yana koya abin da yake gaskiya ya maida shi ƙarya shi yasa malaman hadisi malaman jarhu ta'dil yana daga cikin abin su ce fulanun dajjal kuna haɗe shi kuma su ce fulanun dajjal to da sun ce maka fulanun dajjal wannan hadisin kawai inda ya ta biyo kan shi to wannan hadisin sai sun san inda suka kalasa shi akwai dajjal a ciki shi dajjal wata irin musiba ce fitina ce wadda za a jarabci mutane da ita babu a wani hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace babu annabin da zai zo ba sai yayi ma ba sai yayi ma al'umma shi ba kashe kanwa kan dajjal tun daga Nuh alaihi salam kowanne annabi sai yayi ma al'umma shi kashe ku yi hankali da musiba da fitina fitina fitinar dajjal shi dajjal mutum ne wanda yake da abubuwa hawari'ul lil'ada wanda sun huta daga cikin al'ada wata kamar mutum al'adar mutum abin nan ya yi ƙarhin shi an gane ko zaka gani cewa yana wasu abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake manta da su Allah ya hore mashi akan wannan haka an gane ko zai iya zuwa ya ce sama ta yi ruwa kana kallo ta zubo da ruwa fur ya zubo ƙasa sannan ya yi umarni tsiro ya huto an gane ko tsirrai su hutu a girbe su a cikin ɗan lokaci kaɗan dajjal miƙidarin kwana arba'in zai kewaye duniya ina ne kaɗai bai shiga ban da makka da madina lokacin suna tsare da wasu irin mala'iku an hajjabe shi bai iya shiga a nan sannan sai dai wannan kwana arba'in ɗin nashi wani wunin kamar shekara ne wani wunin kamar wata ne wani wunin kamar sati wani wunin kamar mai irin dai kwanan namu yana daga cikin manya-manyan musiba da fitina da za a gani ƙarshen zamani ka Allah nuna mana irin ta an gane ko shi yasa zaka ga duk atahiya muna menene Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal an gane ko zai kashe maka mutun gabanka ya tada shi yace wa ke kashewa ya tada ku ce Allah sai ya kashe mutun ya tada shi a samu wani mumini yayi imani me imani ne yace menene baban shi ya rasu sai ya je cikin kabarin nashi ya tada shi ya ce tashi ya tashi ya ce mai wane ni ne babanka ka yi imani da shi ubangiji ne saurayin nan da yake mai imani ne ya ce ƙarya kake annabi ya karɗa mana kai dajjal da kai wannan abin na tabbatar kai dajjal malamai sun yi bayani wannan taduwa da yake na matattu wasu khurafat ne na rudi na shaidannu da suke shiga sai su ɗauki hai'an mataccen naka sai su tashi saboda sun kawo wasu daga cikin an kawo hujja cewa annahum ilayha annahum ilayha la yurja'un in mutun ya mutu bai ya dawowa duniya kaman misali in ka dauki sahabin jalil abdullah baban jabir bin abdullah zaka ga yawa daga cikin mun san tarihin jabir bin abdullah ko zaka ga baban shi amma muna da karamcin sanin tarihin baban shi baban shi shine aka daddatsa aka yi ma suka suka kala-kala wurin ɗanawa a lokacin yakin fi yakin uhudu suka kala-kala aka zo da shi a dukunkune jabir ya zabara zai buɗe baban shi sahabbai suka rike shi aka hana shi ya ƙara yunkurwa zai buɗe aka hana shi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar shi a wata ruwaya annabi ma ya buɗe mashi ya gani ya ga su suka da akan baban nan nashi jabir bin abdullah sai annabi ya kira shi ya ce ka san mi Allah ya ce ma babanka ya ce Allah ya yi magana da babanka kai tsaye an gane ko daga cikin darajar da baban jabir ya samu kai tsaye aka yi magana da shi tsakanin shi da Allah kai tsaye suka yi magana Allah subhanahu wa ta'ala ya tambayi Abdullah radiyallahu anhu ya ce mashi mi kake so a maka hoda abin da kake so a maka ka duba ka gani Allah ya mashi magana laisa bainahuma furtamani ya hadi mi yake so a mashi ya mutu ko yace Allah abinda nake so a sake maido ni in ci gaba da yaki a ƙara kashe ni a ciki an gane ko a maido shi bai ce ba ya gawa ya ga dan shi ya ga matar shi ya ga kaza ya samu kaza ya samu kawai shi a maido shi a ƙara kashe shi a yaki saboda falalar shahidi da ya gani falalar shahidi da ya gani na'am ya ga falala ta shahada saboda duk shahidi sai yayi tamanni a maido shi duniya ya sake samu wannan Allah ya ce a a wannan magana ce ta riga ta wuce annahum ilaiha la yurja'un Allah alƙawari ne ya ɗauka abinda wanda ya mutu ba a maido shi rayuwar duniyar nan an gane ko sai an sai baban Jabir yake cewa to Allah a isar mu da sahabbai a isar da labari na zuwa gare su an gane ko saboda ya ƙara musu mi kura shi cikin mi ɗaukaka kalmar Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwa bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun karka yi zaton cewa wa'annan wanda aka kashe su a cikin ɗaukaka kalmar Allah karka yi zaton cewa wai sun mutuwa bali bari ahya suna nan raye suke suna can al'urin ubangiji suna samun wato arzikin ubangijinsu to ka gani annahum ilaiha la yurja'un sai suka ce shedan ne yake hayyawa ya shiga tahayyin dajjal sannan daga ciki abinda zan mu gane siffofi daga cikin siffofin dajjal an gane ko siffofi daga cikin siffofin dajjal dajjal a'warul ainul jumla ne kaji ai ana cewa me ake ce mashi ya an ce dajjal sai a ce mai ido daya sai su zo su yi desayan ɗin wani mutum da ido a saman goshi a hadisi yadda ya tabbata a warul ainihin yumna ibai da yana da matsala a idan shi na dama bai ya gani akwai gurbe idan amma bai yi idan ya shanye bai yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana lalle ai ubangijinku an gane ko ba wannan bane ba a'awar bane ba ba mai ido bane a'awar shi ubangiji shi kuma da jar mutum ne mai a'awar da ido dan ku gane siffa shi rasulullah ya gaya mana dan mu gane sannan zaka gani cewa siffa ta'awar ala sabil misal da mai ido biyu an gane ko da mai ido daya waye lafiyayye a walayin ya ƙulu fi hasa wa'un ko? sahihatul uyunu wa awaru hako? fi ha sawa'un ne ya kawo wancan baitin ko? sahihatul uyunu wa awaru ha saboda tsananin daren ya ce da mai awar da ido da mai lahiyar ido yana ganin wannan cewa daren nan daidai ne to ka gani zan buga cewa tun darasinmu na farko duk siffa wadda take kama da na ƙasa an kore mu ubangiji ita siffa mai zubin tawaya ubangiji mu bai tare da ita shi kuma dajjal awar aini a ciki kuma annab sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin ainin shi guda biyu saman goshe shi maktubun kafara ko kafirun ko kafara an gane ko zaka gani a wannan kafara din duk wani mumini zai iya karantawa ko da amini ne ko da azami ne in ka gani sai ka karanta ƙwaro ƙwaro zaka gani kawai kaga kafara ce ko da amini in dai mumini ne kai sai ka samu ka karanta wannan an gane ko wannan kenan masihar dajjal kenan to wannan yana daga cikin manya-manyan manya-manyan alamomi kuma manya-manyan tashin hankalin da ke da kwai wato daga cikin alamomin alamomin tashin kiyama daga cikin wannan alamomin sannan shi dajjal dajjal annabi isa alaihi salam yake kashe shi an gane ko ya yi da barnashi ya yi da barnashi annabi isa dan an san ko shi yake kashe shi da annabi isa alaihi salam sai ya sabko duniya ya gyara ya kwashi mummunai ya kashe dajjal dajjal suna hada ido da annabi isa yake kamar an zare mai laka an gane ku kamar an zare mashi laka daga nan annabi isa yake kashe shi sannan akwai ruwaya da ta kawo annabi isa zai zo duniya sai ya yi shekara bakwai ko wata wani wuri kuma shekara tara saboda annabi isa alaihi salam wa yukallimu nasa Allah ya ce fil mahdi wa kahala zai dinga yi ma mutane magana yana cikin asakof sakof mahad zanan goyo ka san asakof sakof zanan goyo wa kahala an gane ko kuma yana gwarzo akti ma mutum gwarzo ne sai mutum ya kai ina sai mutum ya kai shekara 40 nan ina ji cikin mu dubba gwarzaye ko akwai hatta idza balaga ashudda hukuma nan basha وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين كذا كذا شيكما النبي عيسى على روايات أن توكي شيني بر رفعه الله إليه أن توكي شأمين أسمى لوكتين ينا دي شكرا نوا وترواية تاكا ينا دي شكرا تلاتين دنوا da uku kaga bai zama gwarzo ba aka yi ne aka ɗauke shi Allah kuma ya ce wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla an gane ko zai dinga mu mutane magana yana a sakom sakom kuma yana mine ne yana gwarzo kaga shi annabi Isa alaihi salam da shi da Yahaya an gane ko zaka ga suna cikin yawan yara da aka ba wannan annabta da suna yara annabi Yahaya ya ce aka ce mine ne wa atainahul hukuma sabiyya haka ne ko wa atainahu al-hukma sabiyya an bashi hukunci yana yaro shi kuma annabi Isa alaihi salam yana cikin menene qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullah tun daga nan yace atani al-kitaba waj'alani nabiyya waj'alani nabiyya kaga kenan shi ma yana yaro aka bashi ne aka bashi annabta kuma ya zo yana ma mutane da'awa har yayin shekara 33 a rahilatul qaul sannan aka doke shi barrafahu Allahu ilaihi sannan zai dawo sai yayi wa mutane magana fil mahdi wa kahalan ya ida fil mahdi yanzu kahalan yana kwarzo zai shirya mutane a saman tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dajjal annabi Isa alaihi salam yake kashe shi daga cikin daga cikin alamomin tashin kiyama na'am Uh, Yajuj wa Majuj Allah ya ce har lokacin da aka bude ya juju wa majuju wa hum min kulli hadabin yansulun sannan ya juju wa majuju za a sako su su ka san zalqarnain ne ya sanya sadda tsakanin shi hal naj'al laka harajan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda ko qala ma makanni fihi rabbi fa'inuni bi quwwa kaga sai ya samu su wannan abin ya ajuj wa majuj kullun suna hako suna son su shigo duniya radda Allah subhanahu wataala ya ba su ikon shigowa duniya za su shigo duniya ne sannan dama ai kaga can mi suka ce inna ya ajuj wa majuj misuduna fil abdaman su ɗan banna ne in suka shigo komi cinyewa suke ba abin da suke bari komi in sun bi ta kusan shi ya hallaka mahma yakun wai ya zo cewa wazo su biyo ta cikin mirere teku ƙato cikin manya-manyan tekunan nan an gane ko za su zo wucewa su da abinda suka samu sha suke ci suke nama cinyewa suke dabbobi cinyewa suke ruwa sha suke in suka wuce na ƙarshen su in ya zo sai ce kana huna ma kana huna ma a da an ce nan akwai ruwa ko kuma da wurin nan akwai ruwa teku ocean osayan guda suke masha guda saboda yawansu yawansu yawan suke da kwai yawa akwai hasar da ya zo ya tabbata ko cewa kan duk mutum nawa mutum ɗari ne ko 89 gomi ya tar da tara kai cikin ya ajuj wa majuj haraban wuta ɗai ne namu an gane ko gomi ya tar da tara ya ajuj wa majuj sai a ɗauko ɗai sai a kwatsa su sai a kai su an gane ko emana sai a kai su mu muna can mun mace mi ake insha Allah bi iznillah saboda Allah kai mu na'am kaga su ya jujuwa majuj kenan ko ina suka zo suna cikin banna suna cikin banna duk abin da suka zo sai sun sai sun kare da shi yawa gare su iya wani irin yawa an gane ko wani irin yawa gare su su kuma kare wasu annabi isa alaihi salam alahidati ruwaya shi zai doke mumunai da suka yi saura su yi saman wani dutse an gane ko su yi adda Allah ya hallaka su Allah ya hallaka su annabi isa ya turo wani ya je ya leko sai ya zo ya gani ga sunan duniya duk sun mutu ba inda zaka ashe kawa sai ka tardo gawa ta yajuj wa majuj an gane ko to daga nan kenan sun ida sai annabi isa ya da duniya ta cika da gawawaki sai allah ya turo dud dole dole wata tsutsa dole dole ta zo ta cinye naman su a kare da su an gane ko su kashi bi kulli khulasa eh, wato kare wasu na'am sannan bayan yajuju da majuju khurujud daba dabar da zata fito shine Allah subhanahu wataala yace akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun Allah zai huddo wata dabba ce zata dinga magana sannan wannan dabba ita zata dinga rubuta wa mutane tambari an gane ko wannan lokacin karshen tashi kiyama wanda suka yi saura za a taci za a rairaye da ta buga maka kashan mumuni kasha Allah mana gafara wallahi musibobi ne za a iske kala-kala musibobi ne za su tarda kala-kala in sha Allah mun gwamnati Allah sa mu cika da imani saboda musiba ce ta tashin hankali tashin hankali ta huta hankali an gane ko wannan kenan bayan daba akwai daga cikin alamomin tashin kiyama wanda zaka kawo cewa na'am alamomin tashin kiyama manyan nan akwai hutowar mahadi mahadi zai huto shi ma yana daga cikin wato al'umma annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa hadisa annab mahadin minna ahlul baiti yuslihuhu Allah azza wa jalla an gane ko fi lailati wannan mahadi yana daga cikin ahlul baiti annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ake kira mahadil muntazar an gane ko mahadil muntazar wa in kan cewa yanzu wasu daga cikin sun shawwaha shi sun mashi abubuwan da ba shi ba ne daidai sai ya zo tun ya saita su suna nan suna ta mai waƙe-waƙe salam ya mahdi ya wa'ada na sadiq ya ne suke cewa malam fasha ya sadiq alwadi na Allah mana gafara akwai nuzul Isa alaihi salam wurin manaratul baida zai sabko Isa alaihi salam bayani ya gabata zai sabko zai sabko lokacin za a Allah zai sabko da shi lokacin daidai za a yi sallar jami'i an gane ko ga annabin Allah amman ya shiga cikin mamu mun fahimta annabin Allah yana nan an gane ko akwai ruwaya wasu malamai sun ce shi da mahadi ne mahadi zai ja shi sallah za a yi sallar jami'i ya ce a ya shiga ya ce a kai kai zaka shiga wannan malamai suka ce yana nuna maka cewa annabi isa alaihi salam ya sabko wa shi tabi al-millat muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadha yadullu yana nuna cewa milla annabi muhammad yake bi an gane ko kuma yana nuna cewa shi ma yanzu a ƙarƙashin tafarkin yake bi kenan ya bi limanci ya bi mamu cikin limancin ɗaya daga cikin al'umma annan Muhammad. Amma shi na yanzu a ce annaban Allah ya san ko wani ya isa ya sallah misali, wannan shi annaban Allah ne. Zai zo ya kashe duk wannan salib-salib da aka yi, dulle kurwa-kurwa plus da aka zo aka kinta na wane ne ake bauta ma annabi Isa alaihi salam duka zai kashe su. Sannan kuma na kiristocin nan, sannan annabi Isa alaihi salam ya kama duk wani alkhinziri da ka gani. Ka san alkhinziri? Alade, ka taɓa ganin shi? Ba ka taɓa ganin shi ba ko? a zahiri wallahi bai da bai da bai da kyan gani a zahiri bai da kyan gani wani lokaci da muka je Kotonu mun gan shi da muka je wani gari sama ruwa subhanallah Allah mana gafara to ayyuqal abinda zaka gane ciwa alade ko ba a ce maka ba kakkaci shi fitra salima mata barka kaci shi in ya iso ka kana tutu zai iya ture kai cinye tutun naka in yi tutun shi na karshe yana zai juyo ya cinye shi kai abin da yake cin tutu sannan kuma zaka same shi kullun cikin mi kazamta yake annabi isa alaihi salam duk ya kama ya kakkashe su me yasa hikimar kashe khinzir ai su gare su alkhinziri sun maida shi menene na halaka ne gare su halaka ne gare su an gane ko khinzir sun maida shi su halaka ne gare su shi yasa duk ya kakkashe su ya nuna haramcin haka an gane ko sannan kuma tafarkin kiran da zai kan kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna a tabbatar ba huwa khatamul nabiyyin wa imamul mursalin kenan shi yanzu annabi Isa alaihi salam dustur din shi an shahe shi injila an shahe shi da qur'ani in yazo kuma shi ma annabin Allah zai bi menene qur'ani saboda shine dusturin dusturin zaman shine constitution shine kundin na zamani ila yawmin qiyama kuma shi ma da shi zai yi aiki an gane ko saboda kaga inna dina inda Allahi al-islam wannan kenan annabi isa alaihi salam zai kalkashe salib le cross cross duka kurwa ya kashe su sannan annabi isa alaihi salam di ya kamo wannan din nan yayi ya kakkarya su ka san su yanzu har a yau har a yau su wa krista su ha Kirista da yawa daga cikinsu da yawa sun yarda cewa kawai annabi isa sun wancan mutanen sun kashe shi suka ce inna qatalna al-masih isa ibn maryama rasulullah sai Allah ya ce musu me wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu an gane ko can Allah ya ce barrafahu Allah ilayhi an gane ko daga wannan kuma daga sabkowar isa alaihi salam mun gama da mahadi sai me tulu ishamsu min maghribiha la haula wala quwwata illa billah hutuwar rana daga muhaddarta rana kullun in ta hada sai ta je ta yi sujada sai a bata izini sai ta sake kulluwa an gane ko to a ranar tashin kiyama rana za ta zo ta yi sujada ko kuma a cikin alamomin tashi kiyama afon da yi sujada ta nemi izini a ce koma inda kyautu babu hanya waccan hanyar da kike kewayawa ki dawo an rihita kaga wannan zai nuna ma wannan yana daga cikin raddin da zai nuna ma ga wanda suke cewa latar tursur elmem la tour autour du soleil dans 24 heures aka ce ko et elle tourne sur elle-même dans 12 mois ko wannan kenan wannan suna nuna ma cewa menene khurafat ne a sun yanki kaga Allah subhanahu wataala ya ce lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wal layl sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun to ita rana ita ke zuwa ta kullo ta je ta yi sujada a ce kewa ya dawo ta je ta yi sujada a ce kewa ya dawo radda ta je ta yi sujada a ce a'a kuma inda ke hoto la haula wala quwwata illa billah ta koma inda ta hoto na'am يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ranar da wata aya daga cikin ayoyin ubangiji ka tafto wato ta daga cikin alamomin tashin kiyama au kasabatu fi imaniha khaira duk wata rai wadda bata yi imani ba kamun lokacin duk wata rai wadda bata tuba ba kamun rana ta kullo ran nan babu mi babu tuba da rana ta kullo daga muhadarta kun tashi kawai ku ga rana ta hoto daga yamma to ran nan kohon tuba an rihe an rihe kohon tuba kohon shi kenan khalas a inda aka same ka da malmalalle a haka zaka tashi da malmalalle a inda aka same ka kana manahucinka a haka zaka tashi kana manahucinka babu hirar tuba a inda aka same ka kana barkata wani zunubinka a haka zaka tashi kana barkata zunubinka babu ranar tuba an rihe ranar tuba daga rana ta hoto daga mafadarta an rihe shi kenan shi yasa wallahi wallahi ƴan uwa ka gani ba wanda ya san yaushe ne abin da zai afku watakila gobe ne wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wallahi watakila gobe zan mu tashi mu ga rana ta hoto daga yamma wa ma zalika ala allah bi aziz menene muka shirya ba zuwa ranar tashi kiyama menene muka shirya da zan mu hudda kanmu kai yanzu ka tsaya kai tunani yanzu yau a ce rana ta hoto daga yamma gobe da sahe mi zaka iya ce ma allah subhanahu wataala menene zan mu iya zuwa mu haɗa ma Allah idan muka mutu a cikin wannan yanayi Allah mada gafara iza asbahta fala tantazir al-masa wa iza amsayta fala tantazir as-sabah اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون muna cikin gafala muna cikin rudu muna cikin kau da kai ga hisabinmu yana ta shakudowa wani sha'iri yake ce mana iza ma qala li rabbi amastahayta ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini yace fa kaifa ujibu ya waihi wa man za sofa yahmini kai tunani yau ubangijin kai ce maka a mastahayyata ta asini shin wai bakashin kumyata Allah ya ce maka bawa bakashin kumyata kake saba mani wa tukhfi dhanba an khalqi kake boye duk zunubin da kake yi kake boye zunubin da kake yi baka san bayuna su ganka wa bil isyan tatini da sako kake zo mani zaka ga cewa duk zunubin da muke yi wai muna ɓoye zunubi kan wani bawa daga cikin bayan Allah ya gamu amma ban mu jin kunya Allah subhanahu wataala a kowane lokaci muna cikin sakin zunubi hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah kare mu Allah mana gafara da rana ta fito daga muhadarta shikenan lokacin kiyama ya zo daga cikin alamominta kenan rana ta fito daga mafaɗarta sai abin da zai zo na gaba salasu husufatin kisewa da za a yi hasfun fil mashriq wa hasfun fil maghrib wa hasfun fi jaziratul arab za a samu manya-manyan tremblement de terre guda uku premier tremblement de terre a same shi a cikin ƙarshen gabas wani tremblement de terre a same shi menene ƙarshen yamma wani tremblement de terre a same shi cikin menene jaziratul arab yanki na larabawa yana daga cikin alamatu sa'atu sughra kasratu zilzalat yawan tremblement de terre me shi wannan kas yana da bambanci da tremblement de terre tremblement de terre dan kasar ce za ta dan girgiza an gane ko ta dan girgiza kadan wani tremblement za a yi shi kawai zaka shi dai vibration a jikinka to shi kuma kasaf kasaf shi wannan kasafin da ake samu shi kuma kasar ce za ta buɗe a rugurgu za a shiga ciki kamar yadda Allah subhanahu wataala yake bamu labarin qarun fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard inna qaruna kana min qaumi musa fa bagha alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ul quwwa iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha فرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك تعالى يكتب فأخرج فخسفنا به وبداره الأرض to wannan ke ga za a bice shi da shi da wannan din nashi duka a rihe su cikin ƙasa a ƙasa ce za ta bude yankinta na sama ya koma ƙasa shi kenan kawai to za a yi wannan manya-manyan husufata ɗin guda uku yana daga cikin alamomin tashi kyama sai ƙarshe za a samu na wata irin wuta wadda ta husharun nas wadda take koro mutane an gane ko ila mahsharihim hutar tana hutowa daga ƙorata addanin ko wani kenan wani gari ne madina sahiliyatin ko ma'arufa fi janubin yaman can wurin janubin yaman take hutowa wutan nan take kora mutane izuwa mai mutane suna gudu tana bin su taqilu hina yaqilun in sun tsaya hutu wutan sa ta tsaya su dan huta an gane ko su kwanta ta tsaya ta fasa bin su da an tashi wuf la hawla wala quwwata illa billah wutan tana dan faragar su shine ayaba haushe yace gudun mi ranar gudun banfalaki yi wallahi gudun fanfalage ne za a yi to Allah ku damu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga irin wannan ma'azaq din da wannan musiba musibobin da wannan fitan din da wannan tashin hankalin kuma akan wannan wallahi ya kamata mu gyara min huna nusahih wa laysa khadan wa ma tadri nafsun ma za tahsibu ghadan ça peut toutefois changer tout peut arriver wallahi ma baina ما بين خندة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال tsakanin rumtsa ido da buɗewarta Allah ya subhanahu wataala yana iya canza hali zuwa hali kai tsaye komai yana iya sauyawa Allah subhanahu wataala ya muna muwafaka wannan kenan wannan sune a gurguje alamatu sa'atul kubra wanda kowa ya nemi tsari Allah subhanahu wata'ala ya sa ya cika da imani kuma ya nemi tsari ga Allah kai ya nuna mai wurin ya roki Allah Allah subhanahu wata'ala ya sa ya cika da imani Allah mana muwafaka shine yace wa annas sa'ata ka sani cewa shi tashin kiyama atiyatul la raiba fiha mai zuwa ce babu kokonto a cikin shi wa anna Allah yab'asu man yamut Allah subhanahu wata'ala yana ta da wanda ya mutu Allah yana ta da wanda ya mutu kasan akwai wanda ba su yarda ba cewa in an mutu ana tashi suka ce a iza mitna wa kunna turaban wa izaman zalika raj'un ba'id ka wannan komowa ne mai bayuwa ya ne santa sai suka ce a inna lamma ba'uthun aw aba'un al-awwalun haba mamaki wai suke a iza mitna to kaga duk wanda yayi mamaki akan dawowa ya yi menene ya ya zama wawa yawo wauta misali da kirkirawa kirkira da gyarawa wani yi wahala kirkira ya yi wahala a ce ka kirkiro abin da babu shi kaga zai irbida ya yi wahala farafor ga islah an gane ko balbar ma falasifa suka ce ibda alfanni min mawhiba ilahiyya haka ne ko yana daga cikin john celestine bai samuwa haka ba kowa bace da shi amma gyara ha iske gyara mohiba ce wata cikin mohiba a wai a gare mu mudiyan adam suke cewa tuse lanace wasu kuma suka ce shanshaman de maison ne wasu suka ce shanshaman de cor ne ka ji wai wai wai in ka mutu misali a mutum yanzu sai a maido ka tsuntsu can in ka mutu a tsuntsu a maido ka jakki subhanallah a maido shi jakki ne shi yasa daga nan ne indiyawa suke cewa ai shanu uwayensu ne da suke mutuwa suke dawowa a shanu in ka mutu a kaza a maido ka kaza ka duba ka gani wasu kuma suka ce shanshaman demizon ka mutu a nan a babarbare malam ba shi ya mutu a babarbare sai a maida shi can can a makuron a makuron makuron haka a hullu ko wannan khurafat ka duba wasu khurafat a hankalce ma ka duba shine Allah subhanahu ta'ala ka sani cewa da kirkirai da mai duwai wa huwa ahwanu alaihi kalma kun fa yakun ne ba wanda ya bashi wahala duka ɗaya ne gare shi ba wanda ya bashi wahala inna ma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fa yakun inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun Allah subhanahu wataala da ya nufaci wani abu ce mai yake kasance sai ya kasance wa annan laha ya basu mafil gubur sannan ya mutu sannan ka sani wannan jikin naka jikin naka shi wannan jikin namu wanda nan shi yasa ya ce ba manya mutu ba mafil gubur ba manya mutu duk wanda ya mutu in ka ce mafil gubur sai wani ya hahama cewa sai wanda aka a in konewa ka yi in cinye ka na mondawas ka yi in menene ka ɗauki misalin hadisin wannan da ya ce maɗiyan shi ya yi taɓo gaza in ya mutu su ƙona shi su raba tokar bi ɗai su sheƙa ta a kogi ɗai su she daji su sheƙa ta a iska suna ɗira sawa Allah ya ce teku ta taro da abin da ya je iska ta taro aka haɗa shi ka gani sannan Allah subhanahu wata'ala sun ma'amatahu fa akbara duk yanda ka mutu Allah shi ya san inda wannan inda ya aje ka nan ne kabarin naka nan zaka iya samun na'imin kabarin ka nan zaka iya samun azabar kabarin ka in kura ce ta cinye kawar kacan can ta cinye kaza a cikin nan Allah ya kaddara nan ne kabarin ka nan zaka iya samun na'imin shi nan zaka iya samun azabar shi in menene in wuta ta kone ka in ruwa ya cinye ka kawai shine sun ma'amata hufa akbara muka ce wannan gaggar jiki tamu wadda ta zo duniya ita ce za a tada kakka yi tunanin cewa wata gangar jiki ce za a tada sai a sanya mata rai kasan a musulmi ma akwai wanda suke wahamin cewa wannan shi kenan ta tahi wata gangar jiki ce za a yi insha'i sai a sanya mata ranka a ya ayyatu annafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya wannan gangar jikin tamu komi zai cinye kasa tana cin komi banda adam zalab wanda daga shine wutsiyan mutum daga nan ne ake tada ka wannan gangar jikin ita ce da kanta nafsu ha nafsu ha ita ta zo ta yi duniya ita ta yi jin daɗinta ita ta yi taɓo gazanta ita ce za ta je ta ɗanɗana kuɗanta ko kuma ta ji daɗinta wa illa yaushe za a yi wata ta zo duniya kuma a yi wata wadda ba wadda ta zo duniyar ba kuma ita a azabta ta mun gane ko shi yasa ya ce cewa menene menene ya shahadu alaihim wa juluduhum bima kanu وقالوا لجلودهم لما شهدتم علي علينا قالوا انطقنا الله آية تبع يوم تشهد عليهم باي تبع يوم تشهد عليهم إن على ربهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم أرتنتهم وأرجلهم وأيديهم بما كانوا يعملون wannan duka abin da kai su suke shaida su ce Allah mun je mun yi kaza muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza sai an ce a shiga wuta wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay'in kaga kenan wannan gaggajikin damu ita ce za ta je ta ji dadin ta ko ta je azabanta Allahumma illa ba wannan nafsu haka ba hajam din a'a shi gangan jikin ita ce amma ba hajam din ba mun gane hajam kaman ba girman ba saboda in za a sa ka aljanna sai an maida ka sittuna zira'an sai an maida musu sittuna zira'an yadda zan wannan kai ma jikin nan nan bai supportar da aljanna bai supporte wannan jikin kai ma rakoko rakoko wala bai supporte haba da Allah kai eh a sittuna zira'an gajerun da gajerun da duk sai sun tashi insha Allah eh a shigan da ya sha Allah amma dai jikin nan bai su kwaftai kenan jikin ne amma hajam aka ƙara sannan ɗan wuta jikin nan bai ɗaukar azabar wuta sai an ƙara mai hajam an ƙara mai kabri wannan mawqif na Abu Huraira yace haƙorin shi kamar wannan din zartan dabino iccen dabino dan wuta kamar iccen dabino haƙorin shi sannan ka haɗa shi zuwa nan in garman doki zai iya tahiyar nawa ne sai an maida shi gamshin shi yadda wuta zata ji daɗin lasa shi da kyau yadda zata ji daɗin makule shi da kyau kullama na jajjuluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'azab kowane lokaci fatar nan tasi ta sama ta nina kasan ita ce mai shin zahi sai a sauya musu wata fata ta dawo ta dawo don a ƙara ɗanɗana masa azaba kenan wannan cikin shi ne ake ƙara mahajim shi ne zai ce ya ji daɗin shi ko ya yi ko ya ci kashin shi an gane ko sannan yana daga cikin wasu abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya mana ishara don mu gane cewa Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin abubuwan da ya mana ishara don mu gane cewa ahwan alaihi ya tada mu abu na farko Allah ya buga mana misali ya ya halice mu Allah ya halice mu tun kamun bu walan yaku shay'a ba komi ba muna ba komi ba wallazi ansha'akum shi ya kirkiro ku ya halice ku to wannan kirkirowa zai yi wahala ko kuma gyarawa kaga a hankalin mu gyara au kirkirowa ta yi gyarawa wahala a hankalin mu to shi kuma Allah daidai ne gare shi abu na biyu an tara al'arda hamidatan fa'iza an zalna alaihal ma'a tazzat wa rabat wa an batat min kulli zaushin bahiji ko? in ka ce yanzu a yanzu in ka ce daji zaka ga ƙasa ta bushe ta zama alkasa an gane ko ta bushe ta ƙanjame kawai amma da an zubo ruwa ya kake gani sai ta yi rai to wannan wanda ya bushe ta shi ne zai iya kashe ka ya bushe ka ya maida ka babu komi yanzu zaka je ka isko wani wuri cikin daji ƙasa ƙonan na ciyawa ma ita ma ƙonewar ta ƙone amma ana yin ruwa ko ba ka shuka komi ba sai ta yi canwa alaisa zalika bi qadirin ala an yuhyi al mauta abu na uku ka duba ka gane shin halitta sama la khalqu samawati wal ard halitta sama da kasai shi yayi girma akan halitta ka ka duba ka gani in ka ɗauki misali sama da ƙasa wani yayi girma da mutum wani yi girma to yanzu misali in baka misali wanda misali wanda ya yi android wanda ya fara hudu android da ya nukwai lansu ta ba shi wahalayi da ya nukwai lansu na tako? bontar bontar ta ba shi wahalayi wanda ya yi jirgin sama baturan da ya yi jirgin sama velo ya ba shi wahalayi fi sabilillahi wanda zai gyara jirgin sama gyaran velo ya bashi wahala to shine wanda ya sammai da kasai ka sani ho da kai dan adam a cikin halittun Allah kana cikin kanana ciki kana cikin kanana halittu saboda masu hasham masu girma an gane ko ka duba shi yayi sammai da kasai bi ghairi amadin tarawunaha ba tare da wani gimshiki ba ba wanda ya rike shi wannan yana daga cikin manyan manyan musallai da ya isa ka gane cewa alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyiya mauta wai har cewa suke man yuhyil izama awalam yara al-insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin Allah ya ce shin wai dan adam bai ganin mu muka halicce shi daga dugon mani na ruwa sai ga maka ya kasance mai husuma ne mabayyani da ruwan maniyi aka halicce ka yanzu kai ka zama mutum ka zama wannan kahurarren mutum kasataccen mutum haka yi gardama wa daraba lana masalan wa nasiya sarqa qala man yuhil izama wa hiya ramim hayya ka kashi yana murza shi ya kawo mu annabi kashi yana man yuhil izama wa hiya ramim Allah ya ce mai kul yuhi alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim haka ne ko sannan can yake bala qadirina ala an musawwiya banana bar dai mu mun isa mitseta mai hatta da ɗiyan yatsotsinsu a jera kasusuwan tak ya tashi. Allah subhanahu wata'ala inna ma amruhu idan arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kenan babu kokonto a cikin tashin mu babu kokonto wannan jikin namu zai tashi babu kokonto duk yanda aka narke aka zama ƙasa aka zama izamar daga wubaliyatin sannan za a tashi kuma ranar tashi kiyama da wannan jikin shi za a maido aw kallabi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha fa qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labis qala labistu yawman aw ba'da yawm qala مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسنى وانظر إلى همارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الإظام كيف ننشزها ثم نكسوها لهما فلما تبقى هذا شيء ما وانا الذي مر على قرية يقول يتي وانا سنرين وازي تاداش الله سبحانه وتعالى سيكشيشي شكرا دني الله يتاداش yace mai kwana aka tambaye shi kwana kana yace labista yawman aw ba'da yau kwana dai ko dai wani rabin kwana a ce a shekar kaɗari kalli abincinka kalli ruwan shakka suna nan lahiya lau amma kalli shakkinka da ka zo da shi ya zama kashi ba da ya tayar da gaske yana kallo wannan ƙasar za ta tashi ta koma mine ne kashi kashi ya tashi ya game kwab ya kaɗe na ƙawa ya game da gwiwa kwab ya kaɗe kai ya tashi ya game na tuha sun lahma yadda yana kallo lama ya zo ya hau jakin ya hau jakin kawai jaki ya mai ya mai menene sunan jaki bi sunan shi da hausa sunan kukan shi sunan kukan hamimiya hamimiya da doki ne ko boda kuma na shanu ne shanu ne suke boda to jaki ne yake eh wani da hausa da cewa bala kawai ya mashi kuka to ya mashi boda to boda boda na shanu kama annabi ibrahim yace rabbi arini kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi ibrahim yace ya ubangiji na ta guda mini ya kake raya matattu Allah subhanahu wataala yace ya ibrahim shin baka yi imani ba yace tabbas na yi imani kawai ina son dai in ƙara samun menene yaqini zuciyata ta samu nutsuwa na yarda innaka ala kulli shay'in qadir annabi ibrahim sai Allah yace mai fakuz arba'atan min at-tayr kamo tsuntsaye kala-kala daban guda hudu alasabil misal kamo kaza da mi zabuwa tantabara da mi kuma da agwagwa fasar hunna ilaik da gashin nasu da kasusuwan da wane ne da kasu ka cakuda su ka cakuda su a cakuda su a yi blanda ɗin su blanda a san blanda ina blanda mai nika nama to shi ne ka nika su haka ka daddake su annabi ibrahim ya daddake ya daddake ya daddake su an gane kamar za a yi bullet masha Allah wanda kai kasan kayan dadiya shi Allah wanda gafara yadda ke su yadda ke sai bullet ɗinsu ya dunkule su aka ce ka je kowane dutse ka ɗora juza'a kawai sai ka ɗauko sai ya turo ya turo sai ya ashe nan ya turo ya turo sai ya ashe nan annabi ibrahim aka ce sun mada hunna ya ati na kasaya ka kira su za su zo masu ai suna masu gaugawa su zo wurinka ya je ya yi haka annabi ibrahim misali da ya ce kaza zaka ga ta ciro can naman ta na can ya huto daga can ya huto can in akwai ya gaggamo ya kwatse gashin ta na can ya huto ta taho tana gaugawa wurin annabi ibrahim ya kira agwagwa ta zo misali misali ya kira ta tabara duka haka suka zo to wa alam anna allah ala kulli shay'in qadir allah subhanahu wataala mai iko ne akan komi sannan shi ma mutum allah subhanahu wataala sai ya ce mana qad alimna ma tanqusul ard minhu wa inda na kitabun hafiz mun riga mun sani abin da ƙasa ta tauye daga cikin jikinka Allah ya ce muna da littafi mai kiyayewa duk abin da ƙasa ta cinye ta tauye shi na daga cikin jikinka to Allah subhanahu wataala ya sani wa huwa alladhi yubsiru dabiba namlatin sauda fi lailatin zalma wa hiya mashiya wa anna Allah yabasu man yamut kama bada'ahum yaudun kamar yanda yayi mi kamar yanda ya kage su kuma haka zalika Allah subhanahu wataala yake maido su Na'am. Lokaci ya yi musayanan ko? Sai mu tashi insha Allah wa annan laha da'afa wa annan laha subhanahu wa ta'ala wa annan laha subhanahu wa ta'ala da'afa li ibadihi almu'minina hasanat Allah subhanahu wa ta'ala yana lullum kama bayin shi wanda suke su mu'minai yana lullum kama su abin da yake hasanat na lada nan zai zan mu tashi insha Allah fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamcin ilimi ne da ke gare mu Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazan mu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kun bai shiga wannan baka kallon shi ya jima da mutuwa ya jima da mutuwa ba lalle bane gole Allahu akbar Allahu akbar
أشهد أن لا إله إلا
Aya biyu ne ma aka bani. Eh? Akwai gobe.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة